أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والسلام على خير خلق الله الفاتح لخاتم ناصر الحق الهاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقطاج فريد الدهري على الإدلاكي هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شر المسدد جعلنا الله من أهل السراد والأمن والستر واللطف والكمال والرشد والتوفيق بجاه رسول الله يا همة شيء اهدري لنا بهذا المهدر والكائه بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء من زمان الأليد إشرين ترى wanda ya ba da adadin latifu ya kuma na zama na ɗari da talatin daidai jiya mun tsaya a kan barzahil uzma albarzahiyatul uzma wanda menene hijabi hajizun bainal haqqi wal halqu tsakanin halki da halku ya abubuwa suke fita daga tsakanin ubangiji yake zuwa wajen al'umma shin kana ganin komai yana saduwa ne da ka iya neman abu ne a wajen Allah ko akwai akwai ansabu akwai nasba akwai abubuwa asbabu da yake saduwa ga mutum komi daga Allah ne amma yana zuwa ne ta bangaren sanadi ko kuma yana zuwa ne ta bangaren asbabu komi daga Allah yana zuwa ne ta bangaren asbabu to asbabun da yake zuwa har ya zo hannunka kamar arziki mun sani Allah ne mai bayarwa amma muna ganin wani ne ke ba wani kamar Allah madaukakin sarki ya ce yana saukar da dabbobi daga sama ne kamar ma'azu da kabashu da bakara duk ubangiji ya ce shi ke saukar da su daga sama amma muna ganin fahalu ne ke yin barbara wata ya aifa amma ubangiji abin da ya faɗa kenan cikin alkurani saboda ashe wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikin ku yana sama ne wa ma tu'aduna sannan kuma ya ce idilibin rizka fi habayal ardi ku nemi arziki a bayan ƙasa amma kuma Allah ya ce wata sama ya rizkukun sai ce kuma idilibin rizka fi habayal ardi ku nemi arziki a bayan ƙasa to kaga duk wa'annan in ka tafi ka tafi sai ka bincika ka zato me Allah yake nufi arziki daga sama ne sauka yake ƙasa in ya sauko da dalilai Allah yana saukar da arziki cikin ruwa Allah yana saukar da arziki da ruwa misali in Allah ya saukar da shi yana baibayewa wanda yake wakilcin saukar da ruwa an sani mala'ika ne kaga min al asbab daga cikin laysa wal fa'il al haqiqi walakinahu al fa'il al mujazi mai aikatawa ne amma na mujaza amma hakika Allah wal fa'ilu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aje ofisoshin aikin mala'iku a malakutiya ya aje komai da komai kuma a mulku wato kamar jabarutiya nan na sutiya abubuwan da yake daban ofis ɗin da Allah ya ajiye kuma wanda ba a ƙasa yake ba su yana malakutu ne manyan ma'aikatan suna malakutu ne su ne mala'iku jibrilu mika'il israfil adara'elu saboda amma kuma suna lura da halku su ma halkun lahi ne sai dai akwai tafawuti cikin halittan yadda Allah ya shirya to a yau za mu yi magana akan rarrabin kowanne shin wanda suke ƙasan nan akwai wanda suke kujera irin na mala'iku ko wanda suka wuce mala'iku ko kuma wanda suka yi daidai da mala'iku ko wanda suka kasa mala'iku to nan za mu yi maganganu kuma za mu gane wasu abubuwa daga cikin halittan Allah maɗaukaki to a zaman mu na jiya mun gane akwai rijalu wato allazina sadaku ma ahadullah alaihim manyan da Allah ya zaɓe su ya sanya su daga cikin kibar salihin rijal umana'un wanda Allah ya sa suka zama warasatul anbiya wanda suke gadan annabawa bil maratibi wal maqamat laysu bi anbiya'in ba annabawa bane amma warisunal anbiya suna gadan annabawan ne to mun yi maganganu akan su yau za mu koma akan ɗaya daga ciki mu ɗauka akan waliyi qala radiyallahu ta'ala anhu ilam anna al-awliya as-sadiqina waliyyi siddiqai kullu wahidin minhum wali siddiqi kuma a cikin waliyyi إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إن كتفي والصادقين والصادقات to idan imanin mutum ya kai aulaya ya kai siddiqiya ma'ana ya zama sadiki cikin tafiyarsa to kullu wahidin min fi watihi qut mi rijali in ka kai wannan lokacin to kowane waliyi siddiqi yana samun karfin mutane ɗari ne ƙarfin mutane ɗari ne lamarinsa ba kamar na kowa ba ne wato ba ƙarfin kokowa ake nufi ba a ƙarfin tunkaran ɗaukan bala'i a wajen Allah laisa alqawiyyu bi sur'atin walakin alqawiyyu man malaka nafsahu inda al ba ƙarfi ne ka dinga ɗaukar mutum kana buga shi da ƙasa ba a in bala'i ya zo maka ka haɗi shi ake nufi ƙarfin shi ake nufi da ƙarfi yawa ba kokowa ba a ba shi bane musara'a na kada zuciya ka hana ta abin da Allah ba su to ba abin da kai ka karfi yawa to wannan shine ake nufi wal arifuna billahi su kuma arifai billahi ahala ahala alamul mulk wanda suke alamul mulki li kulli wahidin minhum fi quwwati quwwati salasini ati rajulin in mutum ya zama arifun billahi yana daga cikin alamul mulk wannan alam din na sukiya to ana ba shi ƙarfin salasin ya tura julin ƙarfin mutane ɗari uku wa alu alamul malakuti wanda kuma zuciyarsa ta kai alamul malakuti ya fita daga alamul mulki yana nan yana sarrafa can yana daga nan yana ganin malakuti samatu wal ardi yakuna min al muqinina sanurihim ayatina bil afaqi wa fi anfusihim dinna wa ala alamul likulli wahid minhum quwwata hamsin ati rajulin shi kuma yana da karfin mutane 500 wa ala alamul jabaruti wanda shi kuma yafi karfin haka ya kai yana itlai akan alamul jabaruti shi kuma likulli wahid minhum sab'a quwwata sab'a ni ati rajulin yana da karfin mutane 700 wa quwwatu kulli wahid minhum karfin kowane ɗaya daga cikin ɗayan daga cikin su aimin ali alamul amri daga cikin alamul amri in aka fita daga alamul jabaruti sai alamul amri eh kotu alfa rajulin yana da karfin mutane dubu shine alamul amri wato alamul amri yana gaba da alamul jabaruti daga jabarutu wa kotu kudul kudubul aqdari shi kuma karfin kudubul aqdari alfun wa hamsami at rajulin yana da karan mutane dubu ɗaya ɗari biyar to za ka ga wani abin mamaki kuma ya sake dawowa baya sai ce wa kuwatul afradu fardu shi kuma karfinsa arba'atu saba ashara marratin shi kuma yana da karfin saba ashara mi'atu rajulin yana da karfin mutane dubu ɗaya ɗari bakwai kaga shi fardu ya fi kudubu kuma a nan kuma eh haka ne saba'atu ashara ne atin shine dubu ɗaya na saba ashara mai atin dubu ɗaya ɗari bakwai dubu ɗaya ɗari bakwai wancan dubu ɗaya ɗari uku da ɗari biyar a nan kuma da ɗari biyu to kuma wata mafati wani kunozi wata kulluwa hidin minhum alfai rajulin dubu biyu to kaga ai a can in ka lura shauja ya tambaya me bambancin mafatul kunuzi saboda mafatul kunuzi yana samu daga afradu ne saboda to fardun ana ware musu wani tahassusi ne nasu dalili kenan eh shi mafatul kunuzi kudumi bai da hannu akan shi bai da bai zaman kansa yake sai dai kuduri yana gaban shi kuma to kaga shi yasa kaga ƙarfinsa ta gurin da yake a ofisinsa yana da ƙarfin alfai kaga ya fi kudubi da ɗari biyar. Ya fi afiradu kuma da ɗari uku. To inta abin da shauja ne kawo kenan a cikin wannan. Wa ma'ana alamul mulk wal malakut wal jabarut wa alamul amru guda uku gudun. Amma alamul mulk shi alamul mulki huwa min sama'in ilal ardi kaga daga sama ka faru zuwa ƙasa min sama'in ilal ardi daga sama daya zuwa ƙasa wa alamul malakuti shi kuma alamul malakuti huwa min sama'il ula ka gani ila sabiya ce daga nan kuma ya dauka zuwa sabiya ce saboda an shiga malakutu wa alamul jabarutu shi kuma alamul jabaruti huwa min sama'is sabi'ati ila al-kursi shine daga saman bakwai zuwa kursi wa alamul amri shi kuma alamul amri huwa min kursin ila al-arshi shin da kursin zuwa al-arshi ila ma wara'ahu akwai alamul riqa wanda yake sama da wannan to kaga yadda zubin yake tafiya kenan kowanne ana samun mutum daga alamul mulku ya yi tasarrufatinsa tsakanin alamul malakutu zuwa alamul mulku har ya koma ga Allah iya matsayinsa kenan wani kuma eh wani kuma yana samun daga alamul mulku ya keta ya shiga alamul malakutu duk abin da ake alamul malakutu yana gani wani kuma daga nan ya tsallaka alamul jabarutu kuma yana alamul mulku a nasutun ne daga nan ya je alamul amri yana alamul malakutu har ana samun wanda yake wuce gurin gwargwadon idrakinka da ganinka da irin abin da aka tanada maka shi ne fa ma'anar mulk huwa alamun nasutu abin da ake nufi da alamul mulk shine alamun nasutu wai shiddatul kasafa shine kasafa abu mai nauyi wanda ba zai iya ba zai tashi da kanshi ba misali wannan abun ai kasafa ne eh komi mu din gabaki daya ai ƙasa ne a jikinmu saboda haka kasafa ne wa kullu ma fawqa turabi turabu duk abin da ke kan ƙasa ƙasa ne duk wani abin da ke kan ƙasa daga ƙasa ya fito eh wa kullu ma fawqa turabi turabu eh wa yashidatul kasafatu wa tajalli bil ajsamil kasifa shine tajallin da ake wa mutum a cikin jiki mai nauyi wal malakutu kuwa alamul anwari su malakutu alamul anwari ne mala'iku babu babu kasa a jikinsu haske ne yawa to wa huwa tajalli bi suwaril ajsamil latifa su ma tajalli ne da sura na jussumu amma al latifa dan ka kulle kofar nan mala'ika zai shigo amma an kai ka kulle baka yi zaka fita ba saboda kasifu kasa da kasa ba zai yawa ba zai fitar ba amma kaga da yake akwai ruhu a jikinka kana cikin ɗaki kana bacci sai ya fita ba wanda ya bude masa kofa ya je yawon sai ya dawo kaga alamun nuru kenan wal malakutu shi malakutu alamul anwar huwa tajalli bi surat ajsam al latifa wal jabarutu shi kuma jabarutu alamul asrar shi alam ne na sirrori huwa tajalla bi surat ajsam amma al qudusiyya eh yana tajalli ne da suran jiki amma alkursiya min kursiyin daga kursi min karrubiyina daga karrubiyina wa ma bahahum da wanda suka yi kama da su mala'iku alkarrubiyina kenan wa alamul amri shi alamul amri huwa tajalli bi suwarin ruhaniyya alkursiya kaga wancan bi suwaril ajsamil qudsiya wannan kuma bi suwarin ruhaniyya alkursiya sura ne na ruhani amma al-qudusiyya al-munazzahatu anil madati wa tabi'ati ya tsarkaka gabarin madda da dabi'a fa kullu alam tajalli fihi nisbatun min nisbati al-hadrat al-ilahiyya kowani alam akwai tajallin da ake cikin sa wajen nisba daga nisban hadaran ilahiyya wace irin wace irin nasba ce wanda wannan ta sadu da wannan wannan ta sadu da wannan wannan ta sadu da wannan wanda dukan mu dai yanzu ai gaba ke ɗaya daga annabi adam muke sai nasba ce ta kawo mu ko yawa in dukkan mu kuma har yanzu ba a samu wanda baya kama da annabi adam ba haka ne ha to kaga ai nasba sai a duba kuma nisan gurin to shikenan idan annabi adamu nasbas ta zo har yanzu kuma za ta je tashin kiyama har yanzu dai a siffan kan irin shi ne ko da ka zama dan cakwayar haka misali to kuma ruhu ba to kaga shi kuma ruhun asalinsa na rabbil izzati ne annabi adam ma na rabbil izzati ne saboda haka ashe duk wancan tanasulin da abubuwan yake yi zaka gane cewa abu guda biyu ne wala ma halaktuhu wa nafatuhu min wa nafatuhu min ruhi ka gani ka gani to kaga shi wancan nasban ita ce take sauka take zuwa har jikinmu saboda haka nasban ubangiji tana tare da kai kamar nasban min al-asbat kuma an gane an gane to alhamdulillah yana da wuyan ganewa amma mutum ya gane zai gane wa ɗansa uba dan kana tafiya sai wani ya ce to kana nufin a ce kowa ma Allah ne amma ba haka bane amma za ka iya musun cewa kai dan annabi Adamu ne za ka iya musun cewa ruhi da ka saukar wa jikin annabi Adamu ba shi aka saukar maka ba ba irinsa ba ne kuma ruhin ai wannan fahatuhu min ruhi ne wannan ruhin ne kuma yake ta sauka har ya zo jikinmu to kenan akwai nisba ko babu to wannan shi ne mai tambaya ne kada ya zo ya tambaya yana ganin cewa dan kasa komai shi mun ce ya zama Allah komai ya zama Allah bai zama Allah ba amma ya zama dai yana da alaka da Allah kinta ma amlahu alaina radiyallahu anhu wa adama allahu anin ثم قال رضي الله عنه شو جانيتي الأصل في كل ذرة من الكون أصلي cikin kowane ƙwayan zarra daga cikin kaunu iya martabatin lilhaƙi komin ƙanƙancan abu kaga da an ce Allah bai mance da shi ba ka san cewa Allah yana da girma eh ka ɗauke shi a haka ce kaman kiyashi Allah bai mance da shi ba kaman ɗan kiyashi Allah bai mance da shi ba kaman kwan da kiya shi yayi Allah bai mance da dan da ke ciki ba yana bashi abin da zai abin nan wannan ya kamata ya nuna maka girman Allah da karfin Allah to shine nan ake nufin ka gane al aslu fi kulli dharratin min al kauni kowani asali na kowani zarra min al kauni hiya martabatu lil haqqi subhanahu wata'ala martaba ne na ubangiji ai ya tajalla fiha Allah yana tajalli cikin abin To idan tajallin Allah ya zo cikin kwanciya shi, yaya tajallin a kanka kuma kenan? In tajallin Allah ya zo kan kwanciya shi, ya tajallin Allah a kanka? In tajallin Allah ya zamo a cikin zuciyar sauro, ya tajallin Allah a kanka kenan? Wanda sauro yana da zuciya guda uku. Wanda sauro yana da zuciya guda uku, yana da idanuwa. yana da ga abubuwa a jikin halittansa ga shi kamar giwa amma ya fi giwa halittan da ke jikin sauro ba jikin giwa halittan da ke jikin sauro ba jikin giwa amma yanzu ka kama sauro ka haka shi kenan ka rufe shi ko ka rufe shi to amma kuma gashi nan ya fi giwa komi nasa dan yana da fuka fiki giwa yana da fuka fiki zuciyarsa uku ne idanuwansa ba idanuwa ne masu kallo mai nisa yana kallo kaman farsahi ɗaya mil uku yana kallon abu kuma in ya kalle ka daga can yana kallon hanyar jinin da ke jikinka saboda ƙarfin idansa wanda inda zai zo direct in zai sauka duk gudun da sauro sauka akan hanyar jini ke sauka an gani shi yasa Allah yake cewa daraba lahul masala ma ba'ulatan wa ma fawqaha kaga sai aka dauko daga abin da ganshi masalan ma ba'ulatan daga sauro to dan ka gane girman Allah Allah yayi zubin yadda aka yi aka yi shi da komi da komi Allah ya kera shi ya ajiye shi daban-daban kuma gashi nan jinsi ne dubbai ba jinsi ɗaya bane eh kabila kabila eh waja'alnakum qabila waja'alna shu'uban wa qaba'ila su ma haka ne eh ko anan garin muna da kala kala an ka samu masu science in suka ebo za su gaya maka ga farare ga bakake ga ga ga jajaye ga masu kaza ga masu kaza eh kuma ya faɗa maka bambancin abin da ke jikin wannan wanda wannan kuma bai da shi a cikin kabilan kuma tunda tsakanin namiji da macen akwai mai kai hari akwai wanda iyakansa kuka ba ya cizo to duk wa'in nan misali to a dawo kuma a ce maka an ɗauko maka kaman kuɗin cizo wanda yana yin shekaru bai mutu ba eh in dai za ka wuce kaman in za ka wuce in dai za ka wuce haka akan hanya kusa da shi shi zai rayu zai iya shan jininka kana a hanya ba sai kun zo kun haɗu ba ba sai kun haɗu ba wucewanka kawai shi zai rayu in dai za ka wuce a gurin ya biya bukata to me ake son ka gane girman Allah kai kuma ka ɗauke shi komi ba amma kuma ga abin ya zamo babban magana babban magana amma kai ka ɗauke shi kalashe in ya tajalla ya bi ma sha'a ubangiji yana tajalli cikinsa bi ma sha'a da abin da ya sun min af'alihi daga aikin da yawa kami da hukuncin da kuma yake nufi ubangiji kira ta'ala Allah an dalika ulwan kabira wal khalqu kulluhum duk wata halitta mazharu akamihi Allah ya yi ne don a gane shi, mazharu a kane. Dukkan halitta da kaga Allah yi, to ya yi ne don a gane shi, mazahari ne na hukuncinsa kawai. In baka gane Allah yana nan ba, waye wannan ɗin? To sai ka yi bincike. In ‘yan sayins ne suka yi suka ajiye bayan ƙasa, mu gani. In kuma Allah ne ya yi, sai ka gane cewa wanda ya yi wannan ɗin labar da hakimun, kuma ma sabaqahu sani'un ba wanda ya riga shi ganin nashi ake koya ganin nashi ake koya ka gani wa kamalati uluhiyati daga nan ne zaka san kamala na uluhiya na ubangiji fala tara zarratan fil kauni harijan an hadha al-amri babu wani abin da gan shi a cikin kauni gabaki daya ya fita daga cikin wannan lissafi ko da wannan iskan da yake juyawa gashi nan waye bature amma Allah ne wallahu halaka kuma ma ta'maluna ne amma sama illa kamalatul uluhiyati babu abin da ake son ka gane sai ka gane kamala na ubangiji to abin da yake ba wa mutane wahala musamman yan boko duk waɗanke kirkiren da turawa suke yi sai suna ganin cewa sun kai wani muhalli har yanzu ba su kama ilimin annabi Muhammadu ba. Wallahi tallahi har yanzu ba su kama ba. Duk wannan kirkirkirin da suke kaf gaba gida annabi Muhammadu ya faɗa. In sun shiga ɗaya magana ɗaya ta manzo Allah zai su mutu jikokin su zo su mutu kakannin su mutu iyayen su mutu ƴaƴan su mutu jikokin su mutu matakai suna binciken abu ɗaya ba su kure shi ba magana ɗaya ta manzo Allah yana cikin ilimin sa yana cikin ilimin manzo Allah to duk wa'annan abubuwan da ke faruwa kenan sai a ga cewa bature zai yi kaza duk ilimin sa gabaki ɗaya yana cikin tafin hannun ilimin manzo Allah ne duk manzo Allah ne domin duk wannan science da technologies din nan gabaki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuntun ya nuna in ka je kana duba hadisansa zaka gane fitar da ilimin ya zamo a aiwace shine kuma sai wanda aka aka aka manna mar eh a tsarin duniya da komi da komi na tsarin duniya ga yadda za a yi amma in kuka shiga zai shigalantar da mutane sai a duba wa'inda iya nan aka tsaye da su sai a ce su yi wannan kawai ya abin kenan a shagalantar da su kuma ba su dama su yi saboda ana son yi an yi amir al'arda al'ardu kasan ta zamo ta ta rayu amma sama ila kamarat wa yastawi ji hadha al-midan yana daidaituwa a wannan abin da muke faɗa al-hayawana al-hayawanu wal jimadat wal adami wa ghairihi daidai ne a wannan fagen da dabba da dutse da ɗan adam da waninsa duk zubi ɗaya ne babu wani abin da Allah ba shi ya yi ba kuma babu wani abin da Allah baya mu'amala da shi. Akwai halittar da Allah yake a cikin dutse. dutsen kurman dutse ne in aka fasa dutsen kuma akwai dutse a cikinsa shi kuma dutsen akwai halitta da suke ciki kuma suna rayuwa amma duk inda ka duba ba ta inda ake shiga amma suna rayuwa a ciki dutse kurman dutse in an fasa dutsen akwai wani dutse kamar ball shi ma a dunkule yake a cikinsa shi ma akwai halittar da suke rayuwa kuma a nan suke kaiwa suke komowa kuma minhu ne wannan duk siffa ce ilahiya akwai wani mutum namanci namanci sunansa shi kansa a cikin irin wannan rayuwar yake a cikin dutsen eh haka abin yake to yake cewa wala farqu fi adamin bainal mu'min wal kafiri babu farqi ko a cikin dan adam tsakanin mu'mini da kafiri a wannan gurin dukkan su dai ibadullahi ne kuma dukkan mu'amalan da Allah yake musu yana musu mu'amala ne iri daya fa innahuma mustawiyani fi hadha al-bisar dukkan su dai suke a wannan a wannan shimfiɗa wa yakunu ala hadha al-asli fil kafiri at-ta'zim a wannan asalin da ka samu kafiri yana girmama ubangiji ai duk inda kafiri yake a duniya yana girmama ubangiji a irin kujeransa saboda numfashin sa ma tauhidi ne ai eh wannan wannan tashin karan hancin daban kufrul inadi daban akwai gurin da kuma yake bautar dole saboda an yi shi dan wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'buduni wannan jabariyan dole sai ya bauta amma wannan irad je kai mar magana irad duk arili da yake zuwa arilin abu to akan sa ka turo annabta akai eh arili abin da zai zo ya ya shiga wa rayuwa kuma ana sani aka tuturo su eh ana sani aka tuturo rabiyan dan a yi karo dan mutum ya zamo ya gyaru ko ya ya ji can ba hada na kun naji dai ne falakata mala aka ba to irin wayannan la'annahu martabatun min maratibul haqqi domin yin hakan da jimadu da haiwanu da adamiyu ko alkafir wal muslim wannan martaba ne daga maratibul haqqi idan yau ba mai daukan ilimi me daraja malami yau ba talaka me me me hikiman mai mulki yau ba fakiri me me mai kudi zai nuna masa wannan shine dukkan maratibu ne na ilahiya ana yin haka ne don ka gane wani abu na Ubangiji, ko ihana, ko zillu, ko rafa'u, ko wama shi wasa dika, kashi nan dai, wal izlalu wal ihana suka gani, wasu saunatu alaihi lilmumina min akamin min al'akami, kamar kaskantar da mutum, walakantarwa, saula alaihi na mumini min al'akami tsariyatu alaihi wanda yake bijiranto la tu da makawai asali. dan wani abu ya zo daga wannan baya turewa kai mutum ne mutum ne ko da wani abu ya zo to baya canza wannan abun a asalinsa idan ka zo ka samu mutane dukkan su sun sun sa fosin cap sun sa necktie sun sa bodla misali sun sa coat kowa ya daure ya caki ne ga sunan su miliyan daya me za ka iya ganewa mutane kawai ka gani sai an gaya maka waye jus a ciki waye nasara waye musulmi waye wannan kuma wani tafriki ne amma dai bai canza su ga barin mutane 'ya'yan annabi adamu da suka fito ba to baya canza asalin asalin yana nan wannan tsari ne wanda ya faɗo kuma wannan ka same shi a nan ne ba daga lahira ka zo a bai hude ba ba daga lahira ka zo a mujusi ba ba daga lahira ka a'a duk wannan tsari ai ne a nan aka gamu da su tsari atul ko la tuwuda mu kawai da asali li annal asla domin asalin la yana hadimu ba a ture shi wala hakamu tsari atul awaridun shi kuma hukunci yana bijirantarwa ne da arili da ya zo yadda ka zamo kaza to muna da doka a nan zaman gidan in za ka zauna a nan gidan sai ka yi karatu in za ka zauna a nan gidan sai ka yi sallah in za ka zauna a nan gidan sai ka yi wazifa in za ka zauna a nan gidan sai ka yi sana'a in za ka zauna a nan gidan sai ka ga girman mutane in za ka zauna ko ba ko babu wannan tsarin wannan arili ne gida dai gashi ka shigo to amma kuma ga ka'ida to wannan ne in ka saba in ka zauna lafiya sai komi ya zama lafiya in ka saba adali sai ka saurari kuma me zai biyo baya to shine aka mai ke fitowa wa marjun fi zalika al aslu marja'in abun cikin zalika wannan ana kuma da shi asali ne lalil awarili ba arilin ba wa kamalul ilmi fihi cikan ilimi an yi azama mutum ya girmama wannan lamari li annahu martabatul lil haqi shine martaba na ubangiji ta jallafi bi akami ubangiji ya tajalli da hukuncin sa nan gurin lakin sai dai yu'azabu batinan ana girmama batinin sa wa yuhanu kuma ana walakanta shi wa yudallu ana kaskantarwa wa yuqatalu ana yakin sa zahiran a zahiri kuma la'anna zalika hukumu shar'i wannan shine ke bada hukuncin shari'a wal hikimatu da hikima cikin yin haka wa hadha al-amru wannan amari fi nazar al-arifi na fakat arifai ne suke gane wannan kawai lafi bisa da shari'ati a bisa da shari'a ba za ta iya ganewa ba wa ila hadha isharatun bi qawli ba wai ba za ta iya ganewa ba ba aikin ta bane kowa wannan ga aikin sa wannan ga aikin sa ne an san abin da ya zo daga yanne yake asalinsa za ka iya canza mutumin da ba musulmi ba ya zama musulmi dole? Wannan haka, haka yake, haka aka shirya shi haka ake son ganin shi. Saboda haka in ka ga ya canzu, to an so ne, amma ba wai yin ka ba, kaga in naka la ta hadi mana ahbabta walakin nan la ya hadi man ya sha. To kaga ita shari'a za ta faɗa maka in baka yi ba zan ma kaza zan ma kaza ta hadidi da tarjibi ne. tsoratar da kai da ta jawo ka in ka ji shi kenan saboda haka in baka bi ba haka ake so a ganka haka aka barka kai dai naka targibi kuma baka da wani abin da zaka iya yi bayan wannan to wannan shine ma'anan tibis la tibisat shari'ati wai la hada isharatun bi qawli la ta'alu ala allah la ta'alu ala allah fi biladihi wa ibadihi kada ku dinga yin shishigi wa Allah eh kar ku dinga yin shishigi wa Allah fi biladihi cikin garinsa wa ibadi akan bayansa dan kaga mutum da ya mutu ko sai ka ce wannan ai tun da bai shiga musulunci ba kaza baka da wannan kaza kai shiru baka san mu'amalansa da Allah ba lokacin da zai bar duniya ko Allah ya sa ya karbi imanin ce billahi lazi kaza kaza kaza kaza ka yi hukunci wanda nassi bai zo ba wanda bai kafir bai kai abin kafir ba san hakan ba kai dai mu'amalan ku ya mutu ba cikin addini ba misali to amma akwai wa'inda ake samun addinin a harshen su mala'ika ba ba sani yana cire man rai amma na samun la ilaha illallah ta kuya karkashin al'arshi harshen sa ba sani ba kuma kuma a ɗauke shi a je a jefa shi a cikin rami ba sallah ba komai amma kuma ran tashi kama ya gashi a gindin al'arashi yana cewa a matso da wancan na san shi yayin aikin alheri kaga babu ba ka da wani abu balle musulmi wanda ake sa zaton la ilaha illallah sa man qala la ilaha illallah man qala la ilaha illallah hadisan dakhala aljannata ko asman asmu minni dima'ahum wa amwalum illa bi haqqiha ko ko gashi nan dai to la ta'alu ala allahi kada abinda baka sani baka dinga shishige wa Allah fi biladihi cikin garin sa wa ibadihi da bayan sa fa inna man ala ala ibadi duk wanda yake ganin zai yi musu yan ala ala allahi wa takabbur alaihi duk wanda zaka dinga ganin kowa bai kai ba kai ne kawai mutumin kirki ala ala ibadi kana kallon kanka kenan ko yawa kai tsarkakakke ne to ala alallahi to Allah ma sai ya zo dan zai dinga yin hukuncin da Allah bai yi ba kuma yace dole hakan za ta ci wa takabbur alai to zai zama bai girman kai kuma zai girman kai wa Allah kaga an rushe وتحقق ما في حديث ما هو ما قلناه أولا zai tabbatar maka abin da muka faɗa baya wannan hadisin ya tabbatar wa wa anna jami'al makhluqati kowane irin halitta murattabun lil haqqi Allah ne ya jera masa tsarin aikin sa ya jibu taslimu lahu fi hukmi kawai ka mika wuya cikin aikin Allah wa fi kulli ma qama fihi halqahu da duk abin da ya tsaye da bayan sa la yu'arzu fi shay'in ba a ja da Allah cikin wani abu nashi suma hukumu shar'i sannan shi hukuncin shari'i min warai hada yana zuwa ne bayan wancan takikin ya tasarrufi zahiran yana tasarrufi na umirna bil zawahir wallahi ta walla as-sarair mu dai abinda muka sani kawai mu tsaya nan shine kabar mutun da kabar bawa da ubangijinsa kabar bawa da ubangijinsa labatinan karka shiga cikin abin da ba ruwanka wala yakunu hadha illa man arafa wudatul wujudi baya yiwa sai wanda ya san kadaituwan Allah shine wudatul wujudi eh kadaituwan Allah Allah ne yake sarrafa komai yadda yake so cikin komai kuma fa yushahidu fi al-faslu wal waslu shi yake yake mushahada wa mutum cikin rarrabewa da sadarwa fa innal wujuda ainan wahidan domin halitta abu ɗaya ne la tujzu fiha ala kasarati ajnasiha ba ta yankuwa saboda yawan rabuwanta dukkan mu dai in muka koma cikin annabi adamu za mu koma da hawa'u hawa'u ma adamu ɗaya za mu koma ko iltifati ila alwara'i koma baya zai haka ne idan ka koma jikin babanka kowa ya koma jikin baban shi shi ma baban ya koma jikin baban shi wancan ma ya koma kowa ya koma za a koma jikin Hawwa'u ne da Adamu. Hawwa'u mai da koma jikin Adamu shi kenan abu ya zama daya. Ko ba haka bane? To shi yake cewa fa innal wujuda ainan wahidatan shi samuwa abu ɗaya ne kawai la tujzu fiha ala kasrati janasiha ba ta yankuwa dan dan tarar rabu wa anwa'iha nau'in fari ko baki ko balarabe ko barume ko bajuse ko waye a abu ɗaya ne abu ɗaya ne wahudatuwa la ta karju an iftirakin kasancewa ta ita kadai kuma ba a cewa ba ta rarrabu wajen a shahasiya mutanenta ba bila a kan wajen hukunci wal hawasu da ke bantuwa wayya mu'addiru na ha'il lil arifin shine arifai suke magana akai an gane an gane kwanji annabi adam shi kadai ne adam daga jikinsa aka fitar da hawawu sannan sai aka zo aka fitar da yayaye sai aka yi tanasuli shine tanasuli to dukkan wannan tanasulin gaba ki da in zai koma ina zai koma saboda aka to daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi nuhu ai babu kafiri ko daya a duniya ka gani ummatan wahida to ya aka aka samu iftiraki كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين to daga wani lokaci ne daga zamanin annabi to shi kenan me yasa ittirakin a warilu shine arili to wayannan arilin ba kowa ya san abu da ne to tunda wannan urulun sun zo to shi kenan da aka ware sai wannan aka ce to ai jinsin wannan ya kace samu ne wannan ya kace hamu ne wannan aka ce yafi su ne hamu da samu da yafi su adamu nuhu ne nuhu kuma idris ne idris kuma shi su ne shi su kuma adamu ne shi ke da aka ce wannan kabilan shisawa wannan kaza wannan kaza an samu yadda rai kama kuma abu ɗaya ne shikenan duniyar da aka yi wannan su aka ce su ne adamu sani wayannan guda uku nan su ne suka sake haihuwar duniya wannan haihuwar eh samu da hamu da yafi su su ne suka sake haihuwar duniya to wayannan sake haihuwar duniyar da suka yi a nan ne shi samu ai a jikinsa aka samu annabi ibrahim a zuriyar annabi ibrahim ya fito samu hamu baƙaƙe irinmu da su ya juju ma juju duk muna tare da nigur nigur baƙaƙe eh duk muna tare kaga to an samu baki ya fito wanda kuma farare ne kaga jinsin nan da ya rarrabu la ta kharjuwa ni ittiraki ashahasiha ai ba za ka ce dan ya rabu kuma ba shi ne ba kuma rashin rabuwansu kuma ka ce ba ɗaya ba ne ɗaya ne ya koma da yawa da yawan ne ya koma ɗaya an fahimta? da alhamdulillah wa ma birin an ha'in da al'arifina shi ne a arifai suke cewa bi annal kasar ta ainihin lohuda yawa ai yana nuna maka ɗaya ne yawa walhuda ta ainihin kasara ɗaya shine ainihin yawa din faman nazara ila kasaratul wujudi duk wanda ya duba yawan samuwa wabtiraki a jazai da yana nazaratan ayi ayyan ko aynan wahidatan ala kasaratiha to zaka kalli abu ne guda ɗaya duk da yawan su waman nazara ila ainul wuhuda idan ka kalli ainihin kadaitaka nazaratan mutakashira kallo ne wadda take mai yawa bi ma la gayat lahu min al-kasarati abinda ba shi da iyaka saboda yawa wa hadha nazar wannan kallo lil arif faqat arifi ne ke gane abu haka duk wani abin da yazo kawai zai mai da shi ya narkar da shi ne zai mai da shi abu daya saboda da dadi da mara dadi duk da gina ne abin da ake son kuma ka gane kenan saboda haka da wanda ya zage ka da wanda ya yabe ka duk da ne in ka bambance su shari'a za ta bambance amma a inda arifi ɗaya ne a wajen arifi ɗaya ne saboda wannan yin hakan ne mutum yake ganewa kowane abu ya zo masa kawai sai gane abu ɗaya ne karka bambanci tsakanin yabo da zaki wanda ya zo duk ɗura maka ashe ka ce alhamdulillah ashe na kai daga cikin bayan Allah har za a fara zagi na wato daraja ne eh law alamal insanu man rahmanu yalqashuru bahikan ko insana ta yi hakan ne. To kaga waɗannan nazarin ari fakat la gairuhu in ba arifi ba ya za ka yi mara haka ya tsuttura ma ashar kamar kyauta. Min ashabil hijabi. Eh la gairu min ashabil hijabi wanda bai gane abin babba zai iya ba. Wa hadha liman ayana al-wudati. Wannan wanda ya gane komai ɗaya ne. Shin wa ya turo shi wa turo wanda ya kama ka kuɗi wa turo wanda ya zage ka saboda haka tarjil umuri ilayhi ana neman a gyara ka ne sai ka yi godiya an faɗa maka abin da zaka gyaru to kaga wannan liman ayana lugudatu zauqan kana ka gane duk abin daga hadara tsaye ne zauqan larashfan ba yayyafi ba a ka gane abin wa hadha harijun anil qali wannan ba zai sa kai koyi caca faɗa an faɗa ba wa ma'anal wasl wal fasl shine ma'anan saduwa da rabuwa fal wuhudatu shi kaɗaitaka hiyal wasu ka gani shi ne saduwa wal kasaratu shi kuma yawa hiyal fasalu shi rarrabe haka ne ko to wannan shi ne ake ta rikici da wahabiyawa ke cewa wudatul wujudi ba su yadda ba walaysa ala allahi mustankirin an ya jama'al alami fil wahidi mu dawo walaysa ala allahi bi mustankirin ba abin inkari ba ne an ta jama'al alama fil wahidi ka haɗa halitta kaf gaba ki ɗaya cikin mutum ɗaya. Duniya ƙasa ce, da dutsuna a cikinta, mutum da ƙasa aka yi shi, dutsunan shi ne ƙashi. Duniya abin da ke kewaye da ita ruwa ne. jikinka abin da ke kewaye da kai ruwa ne kogin nan a ciki akwai marajal baharai ne yaltakiya ne bai na huma barzahun akwai ma'u milhin akwai ma'u azdin akwai ma'u murrin akwai ma'u hamili a jikinka akwai eh duniyan kuma ka take ruwan teku shine ruwan hawayenka kuma gashi nan suna fitowa ne daga kogi daya hamilu eh wannan wannan ruwan da shi da ruwan teku ɗaya ne ba bambanci eh gishiri wannan hamilun mai tsani akwai kogin da yake da wannan ruwan akwai malihun mai daɗi ga shi wannan ruwan da kake sha shi ne ruwan wannan ruwan na bakinka murru ruwan ɗaci ga shi nan nan kuma suna fita daga kogi ɗaya ne amma kuma aka bambanta su sannan jikinka bayanka nan sahara ne sahara ne ko akwai gida a bayanka amma gabanka ba ga gida ga gari ga gari ga gari ga gari ga gari ga gari ga gari har al'auranka gari ne haka mutum yake a shekari haka mutum yake sannan an kewaye ka ba wajibalu autadan me ya hana naman jikinka yawo saboda wata du me ya wata du kashin da ya rike a cire kashin a gani to haka ne sannan akwai bishiyoyi a jikinka gashushin da ciyayi suna jikinka eh sannan akwai dabbobi mu paris shine lokacin fushinka sannan akwai lokacin ruwan sama idan ka yi fushi shine hadari ya haɗu a basa wa tawalla kenan a basa sama'u to duk wani abu yana jikin dan adam walaysa alallahi mustankirin an ya jama'a al'alami fil wahid kaga wuhuda kenan ko mutum ya yadda ko kar ya yadda wa'annan ɗin suna tare da shi. Duk abin da ka sani, duk abin da ka sani yana jikin ɗan adam. Ɗabi'arka za ta nuna, eh, ɗabi'arka, duk lokacin da kake ibada mala'ika ne, duk lokacin da kake iskanci shaidan ne, kuma kai kaɗai. Duk abin yana jikinka. Eh, lokacin da kai fushi zaki ne, lokacin da kai shauki kai me su nan abin nan mai haƙuri damo ne haka duk komi na siffan haiwanul muftaris wa gair muftarisin duk yana cikin ɗan adam kenan wa laisa Allah bi musankirin an ya jama'a alami alwahid to saboda ka babu abin da ba haka bane kaga alkasaratu wal fasalu kenan wal wal wal falwudatu wal wasalu eh taɗaituwan ɗaya ka gane komi ka tara shi ya dawo komi ta yi malamai sun ce ai annabawa nawa ne dubu ɗari dubu ishirin da hudu ne yau da gashin kaina da naka da naka da naka da naka ƙofofi dubu ɗari da ishirin da hudu ne yau aka haifi yaro ƙofan gashin ko gashin bai fito ba ƙofan gashin dubu ɗari da ishirin da hudu ne yana ɗauke da annabawa ne to yaya amin suma min wara'i hadha al-haqiqati sannan bayan wannan ilimin na haqiqa tajalla lahum sai Allah ya musu tajalli fa yazhadu bi zuhuril hijabi sai ya bayyana amma da zuhuri na hijabi kashifun mai kauri gadda alaihim fi zawatin sai ya lullube su cikin zatotin suru ya tafi ilihi ba za su gane aikinsa ba wata hariki da motsinsa wata sikini da zamansa wa ru'yati qiyami da da ganin tsayuwan salawun fi ma ara da cikin yadda yake so haka yake duk dan adam ya zo makashufun duk ya san wa'annan amma yana zuwa duniya sai a sa masa wani hijabi hijabi mai kauri shine iyaye abokanai yan uwa masoya yara wanda su zo suna kallonsa kyauta da sauransu duk wannan gida'i ne nan hijabi amma ya zo arifin billahi ya san Allah tangaran ana samar wannan sai gane kuma kaman ba ma Allah saboda haka sai fara iya shegen sa yadda yake so eh sai iya shegen sa ba zai gane komai ba wa adahu bi hasbi hadha tajalli sai a basu bi hasbi hadha tajalli da wannan gwargwadon wannan tajallin wani hijabu da hijabun sa ba shi ru'yatul istibdadin bil fi'li wajen istibdad wajen aiki in kana aiki wasa kai aiki sai na libi na bi talibin yayi nafila raka dari yace alhamdulillah je na nafila raka dari aka ce musulunka yace menene ai Allah ne yake son ya girmama ni yayi aiki da ni to kana ganewa aikinka ba ba kai kai ba Allah ne kana ganewa ya ne tambaya ne. Kana ganewa ba kai ka aiki na Amma ba shi ya fiyawa ba. To saboda wannan hijabin da yake faɗa. ai sai ya kai kafin ya kai ba shi ya sa ya ce maka tajallalau fi bi zuhurul hijab kashifun buɗe an alayhim fi zawatihim za a lullube shi a cikin zatinsa ba zai gane ba sai ya ga cewa shi ne a haka ne ba a yanna ma utitu ala ilimin min indi menene ba haka ba ne inna ma utitu ala ilimin min indi dan ilimi na aka mun dan aiki na aka mun dan an san na iya ne dan ko ba haka ba ne to wannan aikin hijabi da ka iya ne da ka san ne da kai ne da kanka ni maka kuma ka yi ko wa ru'yatul istibdadihim bi ikhtiyarin wa harakatin wa sukun ka gani ko kallon sa na istibdadihim da ikhtiyarin sa da motsin sa da zaman sa duk an jarabce shi wa ru'yatul istibdadihim bi taqalludi wa tasharrufa haisu sha'a yana ganin duk komai yana yi yayi nan yayi nan yadda ya so wa kai ba sha'a wa bila wasi'atin yana ganin babu wani dalili kawai shine ya iya yayi jirgi da yayi tunani ne kawai yayi da ya tunani ne yi kaza da yi kaza ne yi kaza haka ne ko? to a haka ne bilawa tsatun mani ba ya ganin wani abin da ya hana shi wala hajarun hannun jaulan babu wani abin da ya hana shi yawon duba abubuwansa kawai yanzu ka tashi za ka je ina ne tunaninka kenan to tafiyan kan kawai kai kana tsarawa ne za ka yi amma ba kai kike ba ana maka ne amma kai iya tunaninka kawai hakan ne to babu mani wa fi na hada almidan a wannan fage ne ya rauna Allah fa'ilan fi gairin sai su gaba wani wanda yake aikatawa su suke kansu kansu ko wala yuharqu lahum siwahum su ne kawai su ga dama su yi motsi sai ka tambaye shi ake yin kake yin motsi kai ka daga hannu ka ce ka gaji sai ka ce ko ji kai ka gaji kai ba haka bane akwai fa'ili wala dafi'un lahum fi ikhtiyarihim sun ce babu wanda ya isa ya hana su abin da suka yi niyya fi nufusin wa ala hadha tajalli to wannan tajallin wal hijabu da hijabin waqa'ati shara'i dan wannan ne aka sa shari'a dan wannan ne aka sa shari'a dan ya dawo da kai ko zaka gane in ka ki kuma ka tafi a banza wa bu'isatu rusulu akan wannan ne aka turo manzanni mubashirina wa mundirina su maka bushara ko su maka gargadi wa sabatatul ahkam wal hudud akan wannan ne aka sanya hukunci da haddi wa tsauqun fi anaqihim riqatu takalifi akan nan na aka dora wa mutum a ce to dole ka bi kaza bil amri wan nahyi kabar kai kaza kabar kaza amran wa nahyan wa fi'lan wa tarkan ko aikatawa ko bari wa ta'atan wa ma'siyatan ko ka bi Allah ko ka saba masa wa wujuban wa tahariman dole akan ka ko kuma in ka ya zama haramun waro kiba ala zalika subutul jaza'i zaka ce to kuma ga sharadi in kai kai za a baka lada eh ya subutul jaza'i fil ma'ali in ka koma na'iman wa azaban makomanka akwai ni'ima akwai azaba ko aljanna ko wuta wa tawbihan ko a kurusar da kai a tada kai gaban mutane a ce ku dube shi dan wane ne rana kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka ji kamar zaka nitse kuma ba zaka nitse ba dole sai ka ji wa itaban kuma a yi masa itabi wa hamdan wa sana'a za ta da kai kuma a ce alhamdulillah ka ci nasara ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza mai irin aikin ka mahmudi ne wa hadha tajalli wannan shine tajalli wal hijabu da hijabu huwa alladhi basada alayhi hikmatu wa shari'a shine wannan tajallin shine kuma bisadil hikmati wa bisadil ash-shari'ati intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu min hibzi wa lafzi me ya kamata a ce wa shawar jani Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka ba Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka wa'inda suka dauko tsarin su ba tsarin su shi kadai ba ma suka watsa wa al'umma da mutane su samu tsira wannan duk hanya ce wanda ake son mutane zauna lafiya tsakanin su da ubangiji su Allah ka taimake mu gobe za mu shiga nuqdatul haqiqatul nuqdatul da'iratul fitratul al-qudusiyya insha Allah Allah ya yarda da mu dan annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fa'id na'am wani lokaci zan ji an ce ala nura Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci sai a ce addurar ko azumi eh wani lokaci kuma sai a ce maka alqalam huwa al-aslu wani lokaci kuma a ce maka arruhu huwa al-aslu wani lokaci kuma karasa ai ba ɗaya bane duk siffan annabi Muhammadu kuma abu ɗaya duk annabi Muhammadu ne abu ɗaya ne ka fahimce shi ne saboda faɗinsa sai ya kara shi ne alfasalu walwasalun nan da ɗazu muka yi da ka ji ce halakal arwahu wani lokaci a ce ga halakal kalam wani lokaci a ce duk za ka ji amma da abu ɗaya ne manzo Allah ake da shi kujerar ne in ka kasa gane shi anan to ka dawo nan in ka kasa gane shi anan ka dawo nan in ka hada ka gane shi shikenan ana gane manzo Allah a nasutiya ana gane manzo Allah malakotiya ana gane manzo Allah jabarutiya ana gane manzo Allah alamul amr ana gane manzo Allah ashiru to amma na nan ne fi wahala wai amma wa'annan din ana kaiwa amma can ne in aka je sai shiru ka gane? ta wayannan su ne a yana kake son ka gane annabi kai to ta yana ka fara ta sama da aka yi ƙasa ko daga ƙasa da aka yi sama ka nemi zaman lafiya sai ka haɗa da salatul fati da yawa Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fati lima agulik wal khatim lima sabaq ana yasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar mizan al-azim صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن وهو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على الحمد لله رب الفاتحة dukkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a kowane kujera zaka iya gane manzo Allah duk wa'annan abubuwan da ake maka ishara na haqqu haqqu haqqun duk alaran annabi Muhammad amma idan an zo aka kai shi muhallin basharu sai a ɓoye shi sai a ce ka gane Allah ka gane Allah ka gane Allah babu wani abin da zaka sai ka ga kaman gurin ya fi karfin annabi ne in ka shiga kuma ga annabi ne a zaune shi yasa ake ce masa hijabul azami hijabul azami shi sanin annabi shine addinin sanin annabi shine addinin shine kuma ma'arifa shine kuma yaqinin shine kuma wusulin shine komi ana ba wa mutane ne daidai gwargwadonka daidai gwargwadonka haka abin yake yanzu kamar ni ne yanzu a ce an bani gwamnan gwamnan plateau ai an halakar da ni a ka gani ko a tunaninka harkan da ban san shi ba in shige shi ai duk kudin duk kudin plateau din da sace ban san ma an sace ba kuma ba su tsine mu kuma ga nuna nan dincin saboda ban taɓa sanin yaya tsarin ofis ɗin yake ba. Aka zo ka ce sa hannu a nan, kaza kaza, turanci ne in ka karanta abin da ya ka fahimta akwai lugarsa. Kana tsammanin turancin lauya yana daidai da na doktor? Kana tsammanin yana daidai da masu injiniyari? Kana tsammanin yana daidai da masu art? Kana tsammanin yana daidai ba ɗaya ba ne. to duka da ka tara su kuma da su zo su mulkwaya su lankwaya maka wata kalma kana ba kana sa hannu ka ka daura kanka sai ka zo kana gumi eh au Allah ya ai duk bakar mutum bai san abu ba kawai shine ba harkar mu bane amma a ba mu a fagen shau tijani To a nan watakila za mu don mun rarrafa mun san wasu abubuwa ko da haɗa kai za mu harhaɗa wanda su taimake mu a kai mun san wani yana da ido a ɓangare kaza wani yana da ido a ɓangare kaza wani yana da ido a ɓangare kaza amma yanzu fa ai ko kasuwa aka mai da ni aka bani kuɗi mai yawa a yankin halaka ne yanzu eh aka bani kuɗi mai yawa aka ce gashi nan in koma kasuwa sai ce a nemi wani a bashi shi ne zamana lafiya shi ne zamana lafiya amma in aka bani to an ce halaka ne kawai kawai ka bani da cin abinci ya ishe ne Allah ya bar mu hutu yau man yau ina da shi gobe ban da shi jibi in sake roƙon Allah ya bani zatan in ya zo mu wargaza shi jibi ya sake ka- haka mu je lafiyar haka na lafiyar da ya fi kuma zaman lafiya haka abin yake Allah ce na kenan